ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محتصاتها وكل محتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله حديث يا إنغانت دقى صحابي منزون الله akwai sahabin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ake kiransa Qutubatu bin Malik babu shakka hadisi ya inganta daga wannan sahabin na manzon Allah hadisin yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 3591 yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2298 qutbatu bin malik al-ansari yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul annabi ya kasance yana wata addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa babu shakka hadisi ya inganta daga annabi Muhammad yana wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa' ya Allah ina neman tsarinka game da sharrin munanan halayya da munanan ayyuka da kuma son zuciya yana da kyau mu yi riko da addu'o'in annabi Muhammad. Don mutumin da yake son manzon Allah, ya kamata ya binciko addu'o'in annabi Muhammad ya yi riko da su. Majmu'u fatawa na Shekul Islam ya kunshi bayanai masu yawa, wanda Shekul Islam Ibn Taymiyya ya yi game da matsayin addu'o'in annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A cikin majmu'u fatawa mujallar na farko shafi na 346, Sheikhul Islam Ibn Taymiyya ya ce wa yan bagi lil khalqi an yad'u bil ad'iyati shar'iyya ya kamata mutane in za su yi addu'a to su yi addu'a wadda shari'a ta karantar, addu'an da ta fito daga bakin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, allati ja'a bihal kitabu was sunna, addu'ar da ayoyin alƙur'ani suka kawo da kuma sunnar manzon Allah. Wannan shi ne zaɓin farko ga dukkan musulmi mai son koyi da sunnar annabi Muhammad. in dai za ka yi addu'a ka yi riko da addu'ar da take cikin littafin Allah da kuma sunnar manzonsa. Shekul Islam ya ce fa'inna zalika la raiba fi fabulihi wa husnihi don babu shakka. Duka wata addu'a da ta zo a cikin littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad wannan addu'an ba a shakkan falalanta ko kuma kyanta. wa annahu siratul mustaqim siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ula'ika rafiqa Sheikhul Islam yace riko da addu'o'in Annabi Muhammad shine tafarki madaidaici shi ne tafarkin mutanen da Allah maɗaukaki ya yi musu ni'ima don haka duk mutumin da yake son koyi da sunnar annabi Muhammad ya kamata ya yi riko da addu'o'in manzon Allah. jama'a hadisin ƙutubatu bin malik ɗin nan wanda ya ba da labari game da addu'ar annabi Muhammad wannan hadisin yana nuna mana cewa son zuciya yana cikin munanan halayya waɗanda annabi Muhammad ya keɓe musu addu'a tsawon rayuwarsa son zuciya bahaushe ya ce ɓacin zuciya yana cikin miyagun halayya waɗanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya keɓe addu'o'i musamman a kansu don haka yasa malaman sunna na da da na yanzu suka yi rubuce-rubuce akan haɗurra na son zuciya kamar misali ibn al-jauzi littafinsa zammul hawa da littafin da ake kira ittiba'ul hawa littafin suleiman bin salih akan haka nake son in gabatar da nasiha a wannan masallaci masjidul qur'an masallaci da yake gaban malaminmu a sheikh isa aliyu fantami muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya mana kariya da shi da ɗaliban da za a karantar a wannan masallaci daga sharri na bin son zuciya اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء جماعة آيوين قرآني sun tabbatar mana cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi gargaɗi hatta ga annabawa su kiyaye bin son zuciya. Allah maɗaukaki ya yi gargaɗi hatta ga annabawansa cewa su kiyaye son zuciya misali annabi Dawuda a suratu sa'ad ne Allah yake ce masa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
Allah madaukaki ya kira annabinsa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya kai Dawudu mun sanya ka shugaba ne a duniyan nan Allah ya ce masa fahkum bainan nasi bil haqq don haka kai hukunci da gaskiya a tsakanin mutane wala tattabi'il hawa kada ka yarda ka bi son zuciya Allah ya ce ma annabinsa annabi Dawud wala tattabi ilhawa kada ka bi son zuciya fayudillaka an sabilillah idan ka bi son zuciya to zai batar da kai daga hanya ta Allah sannan ya ce masa innal ladhina yadilluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab lalle mutanen da suke batar da wasu su bar hanya ta Allah waɗanda suke zama sababin halakar mutane waɗannan mutane suna da wata azaba mai tsanani saboda mantuwa da suka yi a ranar tashin kiyama wannan gargaɗi ne na musamman da Allah maɗaukaki ya yi ma annabinsa annabi dawudu to ba annabi dawudu kaɗai ba hatta annabi mu muhammad shi kansa annabi Muhammad Allah maɗaukaki ya yi masa gargaɗi game da bin son zuciya a suratul jafiya thumma ja'alnaka ala shari'atin ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها Hmm.
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون
Allah maɗaukaki ya yi gargaɗi ga annabi Muhammad kamar yadda Allah ya yi gargaɗi ga annabi Dawuda ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ja'alnaka ala shari'atin sannan fa ya kai Muhammad mun ɗora ka akan wata shari'a wata, wata hanya fattabi'iha sai ka bi wannan shari'a wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun kada ka yarda ka bi son zukatan waɗanda ba su sani ba me yace masa innahum lan yu'minu anka min إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka bi son zuciyar waɗanda ba su da sani innahum lan yughnu anka min Allah shay'a ba sa wadatar maka komai game da azabar Allah idan da Allah zai kama ka da azaba waɗanda mutane da ka bi son zukatansu ba za su wadatar maka komai ba wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin Allah ya yi ma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama gargaɗi kada ya bi son zuciya, kamar yadda ya yi gargaɗin nan ga annabi Dawuda, a suratul baƙara kuma aya ta 142 ya ce masa wala initta ba'ata وإن ahwa'ahum اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
wala initta ba'ata ahwa'ahum lalle da zaka bi son zukatansu min ba'di ma ja'aka min al-ilmi a bayan ilimin da ya taho maka na shiriyar Allah Allah ya ce ma annabi Muhammad innaka izal lamina zalimin kenan kai ma kana cikin azzalumai da na gaba ake ganin zurfin ruwa Allah fa yana maganan nan kai tsaye ne da annabi Muhammad har in ka bi son zuciyar wani to kai ma kana cikin azzalumai la haula wala quwwata illa billah saboda haka annabi bai bar duniya ba sai da Allah ya tabbatar da cewa ya barranta daga dukkan wani mai bin son zuciya Allah ya tabbatar da shaida aya guda ta suratul an'am aya ta hamsin da shida Allah ya ce masa ƙulla attabi'u قل ahwa'akum لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين Allah ya ce ka gaya musu dan ya zama hujja Allah ya tabbatar da aya a cikin alkur'an ana karantawa har tashin kiyama annabi Muhammad bai taɓa bin son zuciya ba kulla attabi'u ahwa'akum ka ce ni ba zan taɓa bin son zuciyarku ba qad dalaltu idan har da zan bi son zuciyarku kenan ni ma da na bace wa ma ana minal muhtadin kuma da ban zan cikin masu shiriya ba wannan gargadi wanda Allah maɗaukaki ya yi annabawa cikinsu ko hadda annabi Muhammad ishara ce ga mai hankali ya gane cewa son zuciya abu ne mai girma a wajen Allah waɗannan nasihohi waɗannan ayoyi na alƙur'ani su suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da wannan addu'a tsawon rayuwarsa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa ya Allah ina neman tsarinka kada in zama cikin masu bin son zuciya don kuwa Allah ya ce masa har fa in ya bi son zuciya to ko yana cikin azzalibai manzon Allah ya fahimci son zuciya abu ne mai girma jama'a wajibi ne mu yi riko da hattara kuma wajibi ne mu ƙara da addu'a kamar yadda annabi Muhammad baya ga cewa ya yi hattara game da bin son zuciya sannan kuma ya ƙara da addu'a. Mu yi hattara, mu yi riko da addu'a ka'in da na'in don kuwa Allah maɗaukaki ya faɗa mana a cikin ƙur'ani cewa babu ɗan adam da ya fi ɓata a kan mutumin da ke bin son zuciyarsa. Babu wannan mutumin da ya fi ɓacewa. a suratul qasas aya ta hamsin ya ce wa man aballu mimman ومن ittaba'a
ضل ممن hawahu اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah ya ce wa man aballu mimman tab- mimman ittaba'a hawahu waye ya fi bata fiye da mutumin da ke bin son zuciyarsa kaga babu wanda ya fi bata irin mai bin son zuciya bi gairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin a suratul rum yace bal ittaba alladhina بل zalamu اتبع ahwa'ahum الذين ظلموا أهواءهم بغير علم Hmm.
فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين Allah ya ce bali taba allazina zalamu ahwa'ahum azzalimai wannan wata siffa ce wadda Allah yake ba mu labari ba mu san gaibi ba bali taba allazina zalamu ahwa'ahum azzalimai suna bin son zukatansu ne baka yin zalunci sai ka bi son zuciya Allah ka tsare mu faman yahdi man adalla Allah waye zai iya shiryar da mutumin da Allah ya batar da shi wa malahum min nasiri don haka wallahi ya yan uwa wallahi babu ɗabi'a cikin ɗabi'u na ɗan adam wacce take da wahala irin barin son zuciya duka ɗabi'a ta ɗan adam babu ɗabi'ar da tafi son zuciya wahalan bari don haka ne ake samun hadisin abu zarril gifari yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 1496 da sahihul jami'i sagir hadisi na 1099 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul jihadi an yujahidar rajulu nafsahu wa hawahu jihadin da ya fi falala a wajen Allah shine mutum ya yaƙi ransa da kuma son zuciya in ji annabi Muhammad kasancewar jihadin da ya fi falala wannan shi ya wajabta kasancewarsa abin da ya fi wahala daga cikin ɗabi'u na ɗan adam ya fi jihadi da makami wahala a bayanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Afdalul jihadi an yujahida ar-rajulu nafsahu wa hawahu jihadin da ya fi falala a wajen Allah ya fi daraja shine mutum ya yaƙi ransa da kuma son zuciyarsa don haka alminawi a cikin faidul qadir mujallar na biyu shafi na talatin da tara yake cewa wa idza jahadta nafsaka hazal jihad har in ka iya yaƙi da ranka wannan yaƙin da ya fi falala ka fi ƙarfin son zuciyarka khalusa laka jihadul a'ada a lokacin ne za ka samu damar yaƙi da maƙiya Allah alladhi in qutilta fihi kunta shahida wanda in an kashe ka kake zama wanda ya mutuwar shahada min al-ahya'i alladhina inda rabbihim yurzaqun kai mutuwar shahada cikin waɗanda Allah yake ba su rayuwa ta musamman sai malamin ya ce wala amri inna jihadan nafsi la shadidun yayi rantsuwa yace lallai yaƙi da rai mutum ya yaƙi son zuciyarsa yana da tsananin gaske sai ya ce bal kai ba ma haka ba la shay'a ashaddu minhu babu abin da ya fi shi wahala kasancewar wannan jihadi shine yafi tsanani don haka yasa shine yafi falala a wajen Allah madaukaki to shine ke zama raba gardama tsakanin tsira da halaka ta dan adam don haka kana iya hukunta al'amarinka kai da kanka in kana fifita son Allah da son annabin Allah a kan son zuciyarka to ka tsira da ikon Allah. In ku kana fifita son zuciyarka a kan son Allah da son annabin Allah, to hakika kana gabar halaka. Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Kowane nau'i na son zuciya halaka ne, in ji manzon Allah. son zuciya yana nan iri-iri amma wallahi su halaka ne anas bin malik ya ruwaito hadisin annabi muhammad yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 1802 manzon allah ya ce salasun munjiyatun akwai wasu halayya guda uku suna tseratar da ɗan adam daga halaka manzon allah ya ce khashiyatullahi fi sirri wal alaniya tsoron Allah a ɓoye da kuma bayyane, ka ji tsoron Allah inda ka ɓuya, kamar yadda kake nuna tsoron Allah a bayyane, wannan hali yana tseratar da ɗan adam daga nan duniya har kiyama. Na biyu, wal'adulu fin riba wal gabab, ka zamanto mai adalci a lokacin da ranka ya ɓaci da kuma lokacin da kake cikin yarda, a fushi kake. a cikin kwanciyar hankali kake in za ka yi hukunci kana adalci ɓacin rai bai sa ka ka yi murɗiya ko ka yi cuta wajen hukunci wannan ɗabi'a tana tseratar da ɗan adam in ji annabi muhammad wal qasdu fil faqri wal gina wanda ya samu tsakatsakin talauci da wadata Allah ka bamu wadata na zuciya manzon Allah ya ce wa salasun muhlikatun abubuwa guda uku kuma suna hallakar da ɗan adam hawan muttaba son zuciya da ake bi yana hallaka ɗan adam kowane iri wa shahun muta'un da kuma rowa wa ijabul mar'i bi nafsihi da kuma ji da kai bahaushe tuni ya ɗauki waɗannan maganganu ya yi musu kare-karen maganganu ya ce mai fariya wawa manzon Allah ya ce wa ijabul mar'i bi nafsihi mutumin da yake ji da kansa wannan mutumin yana kai kansa ga halaka Allah shi kare mu bahaushe ya ce son zuciya bacin zuciya annabi ya ce wa hawan muttaba son zuciya da ake bi yana hallaka dan adam annabi ya ce wa shuhun muta'un da rowa mutumin da yake da ɗabi'a ta rowa bahaushe ya ce hana wani hana kai maganganun duka sun dace da sunnonin annabi muhammad mu lura da wannan aya da take suratu yunusa Allah ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa rabu bil hayati dunya innal ladina la yarjuna liqa'ana wa rabu bil hayati dunya wa tuma'annu biha واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون Allah madaukaki ya ce innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle waɗanda ba su fatan saduwa da mu wa rabu bil hayati dunya suka yarda da rayuwa ta duniya wa tuma annu biha har ma suka samu natsuwa da ita walladina hum an ayatina gafiluna waɗanda suka rafkanu game da ayoyinmu ula'ika ma'awahumun naru bima kanu yaksibun waɗannan makomarsu ita ce wuta Allah shi kare mu karkatawa ga rayuwar duniya shi ke sa mutum ya bi son zuciya wannan shi ke kai mutum ga halaka ka yi ƙoƙari a samu duka abin da za ka aikata tunaninka shine Allah da annabinsa abin da duk za ka aikata ka yi ƙoƙari ka fifita son Allah da kuma son annabin Allah akan abin da kai kake so kada a waye gari rayuwarka ta karkata ma duniya ka samu natsuwa da ita ilimi ne kake nema ilimin nan babu na lahira yadda Allah ya faɗa a suratul rum ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون suna da ilimin zahiri game da rayuwa ta duniya amma sani na kiyama sun rafkanu mutum zai ilimin da zai kai matsayin profesa ya yi ilimi ya kai matsayin profesa amma bai iya gaya maka farillan alwala bare na sallah shi a ganinsa shagaltuwa da ilimi na boko yana hana shi neman ilimin addini to wanda ma yake shakkar za a iya hada abubuwan nan guda biyu sai ya tambayi malaminmu malam isa aliyu fantami shin boko yana hana mutum karanta addini malam allah ya ba shi damar hada guda biyu din bai kamata a ce ɗan adam ya karkata ma rayuwa ta duniya ya manta sashi na allah maɗaukaki ba ga hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahihul jami'i sagir hadisin abu huraira hadisi na 1879 da silsilatu sahiha hadisi na 195 inna allaha ta'ala ya bugubu kulla alimin bid duniya jahilun bil akhirah Allah yana kyamar dukkan mai ilimin duniya amma jahilin lahira sahabin bil aswaq in ka tafi kasuwanni suke kururuwa ga abin sayarwa wane zo ina da kaya manzon Allah ya ce jifatun billaili in dare yayi kamar mushe yake in ya kwanta bacci don ku wuni curye yana aiki ya gaji himarun bin nahar da rana kuwa kamar jaki wajen aiki neman kuɗi in aka tambaye shi sashi na addini bai sani ba subhanallah man ja'ala al-humuma hamman wahida hammal ma'ad wanda ya maida damuwarsa himmarsa a rayuwa ta koma himma game da makomarsa tunaninsa ya zai haɗu da Allah ta wajen sana'arsa zama da iyali kafahu Allahu sa'ira humumihi Allah zai isar masa sauran damuwansa ka saka tunanin makomarka a gaba ya za ka haɗu da Allah duk mu'amalarka in ka saka wannan cikin tunaninka to za ka samu sauƙin rayuwa in ji annabi Muhammad. Allah maɗaukaki zai isar maka bukatunka. Wa man tasha'abat bihi al-humum amma wanda damuwa ta rarrabu ta yi rassa gare shi min ahwalid duniya game da halayya ta duniya lam yubali Allah fi ayyi awdiyatiha halaka Allah bai damuwa ta wani kwaduddufi ne wannan mutumin ya halaka nan ne kake samu mutum yana bin duk wata hanya da yake ganin zai samu biyan bukata ya shiga ANPP ko PDP ko kuma XYZ ka fito ina zan tafi shago ina za ka shago ka fito ina office ina zan je office ba ka da lissafin lokaci da za ka yi karatu ka san addininka ka gyara makomarka Allah maɗaukaki mana kariya ibn al-qayyim al-jawziya shekarunsa 678 da mutuwa yanzu Allah ya ji kanshi cikin littafinsa al-fawaid shafi na 159 yace idza asbahal abdu wa amsa in aka wayi gari mutum da safe da yamma wa laysa hammuhu illa Allah wahdahu ba shi da wata damuwa sai Allah madaukaki ya tashi da safe tunaninsa Allah da yamma tunaninsa Allah tahammala Allahu anhu subhanahu hawa'ijahu kullaha Allah maɗaukaki zai ɗauke masa dukkan damuwarsa in ji wannan malami ka tashi da safe tunaninka Allah da yamma tunaninka Allah ibnul qayyim ya ce to Allah ku zai ɗauke maka dukkan bukatunka wa hammala anhu kullama ahammahu kuma Allah zai kawar masa dukkan abin da ke damunsa wa farraga qalbahu li mahabbatihi Allah madaukaki zai mai da zuciyarsa ta zan babu komi sai kaunar Allah wa lisanihi li dhikrihi harshensa a gyara ya koma ga zikirin Allah wa jawarihi li ta'atihi sannan gabubban jikinsa suna masu biyayya ga dokokin Allah madaukaki yace wa idza asbaha amma in aka waye gari mutum ya zamanto tunaninsa a duniya ya tashi da sahi tunaninsa duniya wa amsa wa duniya hammuhu da yamma tunaninsa duniya hammalahu Allahu humumaha wa gumumaha wa an kadaha ibnul qayyim yace to sai Allah ya ɗebo dukkan damuwar duniya ya ɗora masa ya ɗebo takaicin duniya ya zuba kan shi ya ɗebo musibin duniya ya zuba kansa wa wakalahu ila nafsihi sannan sai Allah ya kyale shi ya dogara da burinsa fa shaggala qalbahu an mahabbatihi zuciyar wannan mutumin wanda ya sa duniya a gabansa sai a wayi gari babu son Allah bi mahabbatil khalqi sai son bayin Allah ka tashi da safe kana kirarin wani dan siyasa da yamma tunaninka kenan babu Allah baka bambanta musulmi ma da kafiri ko mutuwa aka yi na gawan kafiri zaka same shi wajen jana'iza saboda shi zuciyarsa babu kaunar Allah a ciki illa kaunar bayin Allah wa lisanahu an zikirhi bi zikrihim harshensa an wayi gari bai tuna Allah bai ambaton Allah sai ambaton su mutum nawa ne zaka samu rabon shi da ya karanta Qur'ani tun azumin bara amma jarida bai taba wuce shi ba a kowane mako in ka tambaye shi labarin bbc voice of america jamus da sauransu zai gaya maka duk abin da ake faɗa amma karatun ƙur'ani babu shi ibn al-qayyim yace duk mutumin da yayi watsi da zikirin Allah to sai Allah madaukaki ya hore shi ya koma yana zikirin wasu mutane ba Allah ba wa jawarihu an ta'atihi gaɓuɓɓansa ya bar bin Allah sai ya koma bi khidmatihim yana hidimar bayin Allah wa ashgalihim da hidindimunsu fa huwa yakdahu kadahal wuhushi fi khidmati ghairihi zaka samu dan adam yana iyakar wahala wahala irin ta dabba saboda kawai hidimar wani don haka in dai ka bautar Allah dole zaka bauta ma shedan Allah shi kare mu اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء Sheikhul Islam Ibn Taymiyya a cikin majmu'u fatawa mujallar na 20 shafi na 132 yace wattiba'ul ahwa'i fi diyanat a'zamu min ittiba'il ahwa fi shahawat son zuciya ta sashin aqida hadarinsa yafi bin son zuciya ta sashin sha'awa bukatu na rayuwa فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين دومين son zuciya ta sashin aqida shine abin da ya hana kafirai daga cikin ahlul kitabi da mushrikai game da bin addinin gaskiya yanda Allah ya faɗa a suratul qasas fa in lam yastajibu laka fa'alam fa in lam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين abin da ya hana ahalul kitabi da mushirikai shiga addinin gaskiya shine bin son zuciya don haka son zuciya ta sashin aqida ya himo ne Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa illam yastajibu laka in kayi kira kaga ba su amsa ba fa'alam ka sani inna ma yattabi'una ahwa'ahum son zuciyarsu kawai suke bi ashe son zuciya yana hana mutum ya bi addinin gaskiya Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu waye wanda ya fi bata fiye da mutumin da ke bin son zuciyarsa bi ghairi hudan min Allah شيخ الإسلام ولهذا كان من خرج من موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء don haka duk mutumin da ko da cikin musulmai ne baya riko da littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad to wannan mutumin ana sanya shi cikin masu bin son zuciya me yasa saboda Allah ya ce abin da ke hana mutum ya bi gaskiya shine son zuciya كما كان السلف يسمون أهل, أهل الأهواء وذلك إن كان آه إن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع الهوى duk mutumin da yake bin ilimin da annabi Muhammad ya zo da shi hakika wannan mutumin ya bi son zuciya wal ilmu biddini la yakunu illa bi hudallahi allazi ba'asa bihi rasulahu shari'a ta Allah ba ta samuwa sai an bi annabi Muhammad don haka daga kin gaskiya sai bata in ji bahaushe Allah maɗaukaki ya ce fadalikumullahu rabbukumul haq fama za فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال Allah ya ce fadalikumullahu rabbukumul haq fama za ba'da al-haq illa dalal me ke bayan gaskiya in ban da bata don haka ko dai ka aje son zuciya ko kuwa ka ɗauki son zuciya in ma ka bi sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam karantarwarsa a cikin fannoni na rayuwa ko kuwa ka koma bin son zuciya كذلك حقت كلمة ربك على الذين لا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون Allah ya ce kazalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina fasaku hakanan kalmar azaba ta wajaba akan fasikai annahum la yu'minuna cewa ba su imani mutumin da yayi riko da son zuciya wannan mutumin hakika wato yayi ya kauce matafarkin da Allah madaukaki ya ko annabi Muhammad da shi sannan Allah madaukaki yana cewa kazalika haqqat kalimatu rabbika alallazi na fasaku malamai ke danganta irin haka ɗin da siffa ta fasikanci Sulaimanu bin Salih a cikin littafinsa ittiba'ul hawa shafi na goma sha tara ya ce dalilai na son zuciya suna da yawa in aka ce za a kirga abubuwa da suke sa mutum ya bi son zuciya haƙiƙa suna da yawa don haka yasa malamai suka rubuta littafai a kai sai ya ce min ahammiha amran amma al'amura guda biyu suna cikin mafi muhimmancin abin da ke sa a bi son zuciya na farko abin da ke sa mutum ya bi son zuciya na farko ya ce ba'ful iman shine raunin imani don haka maganin bin son zuciya shine karatu duk mutumin da yake ƙoƙarin karanta alƙur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad duk mutumin da yake ƙoƙarin karatun addini wannan mutumin ya ɗauki hanya na magance wannan cuta mai girma cuta ta son zuciya abu na biyu sababi na samun son zuciya shine mujalasatu ahlil ahwa zama da mutanen banza raunin imani da zama da mutanen banza waɗannan abubuwa guda biyu suke sababin bin son zuciya idan za ka so mutum ko ku za ka so wata ƙungiya ka gina soyayyarka akan son Allah da kuma son annabin Allah idan za ka ƙi wani mutum ko ku za ka ƙi wata ƙungiya ka gina ƙiyayyarka ɗin nan akan ƙin Allah da kuma ƙin annabin Allah duk mutumin da ya zamanto ba shi tare da Allah kada ka yarda ka so shi ولا تطع من أغفلنا قلبه ولا عن ذكره تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا kada kai biyayya ga mutumin da ah, zuciyarsa ta rafkanu game da tuna Allah madaukaki wata ba hawahu yana bin son zuciyarsa wanda duk ya bayyana cikin al'amuransa cewa mutumin nan baya tare da Allah baya tare da annabin Allah to ka nisance shi a kowace ƙungiya yake sannan kuma kowane ne gare ka ka kwatanta wannan ayar da kuma waɗanda ke biyayya ga 'yan siyasa su yi adawa ga ɗan uwansu musulmi siyasa don ta bambanta tsakaninka da ɗan uwanka a wayi gari kana adawa da shi kaga ka gina soyayyar ka ba akan son Allah da kuma son annabin Allah ba ka gina ne akan son siyasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyya a mujm- a cikin littafinsa Majmu'u Fatawa har yanzu mujalladi na 20 shafi na 164 yace wa laysa li ahadin an yansiba lil amati shakhsan yad'u ila tariqatihi ba daidai bane wani mutum ya kafa wani wanda yake kira zuwa ga tafarkinsa wa yuwala wa yu'ada alaiha har a wayi gari ba a son wani sai yana son malam wane ba a kin wani sai yana kin malam wane in ji shekul islam ibn taimiyya wala yansib lahum kalaman yuwala alaiha wa yu'ada gairun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba ne a aje musu wata kalma ko kuwa kana iya cewa wata ƙungiya in aka ce wata kalma taken kowace fati yana shiga wannan magana ta shekul islam a aje wata kalma ita wannan kalmar a kanta ake son mutum ko a kanta ake kinsa in ba dai kalman nan ta Allahu wa rasuluhu ba ce Allah da manzonsa wa majtama'at alaihi al'umma da kuma abinda al'ummar musulmai suka haɗu a kai wannan haramun ne ga musulmi a kowane lokaci in ji shekul islam sai ya ce bal hadha min fi'li ahlil bid'a sai dai wannan yana daga cikin aiki na masu bin bid'a alladhina yansibuna lahum shakhsan masu yin bid'a su suke kafa mutum au kalaman ko su aje wata kalma yufarriquna bihi bainal umma wanda suke raba kan al'umma da shi yuwaluna bihi ala dhalikal kalam au tilka sunna wa yu'adun suna son mutum saboda kawai yana kan wannan kalma ko yana son wani mutum suna kin mutum ko dan yana kan wannan kalma ko yana kin wani mutum shekul islam ya ce don haka idan kana son kaso wani wa amma man ahabba shakhsan li hawahu mutumin da ya so wani kawai don son zuciya ba don son Allah da son annabi Muhammad ba misla an yuhibbahu li duniya yana son shi ne don duniya yusibuha minhu da yake samu wajen shi kana son wane dan yana baka na cefa ne aw li hajatin yaqumu laha bi lahu biha ko ko dan wata bukata da yake biya masa aw li malin yata'akkaluhu bihi ko dan wata dukiya da yake samu a gunshi aw yake cewa bi ma'asiyatin fihi wa nahwi dhalika min al-ashya yace da ire-iren waɗannan fa hazihi idan ya idan ya kasance mutum ya gina son shi akan son zuciya to bai yi so na Allah ba in kuwa ya gina son shi akan so na Allah madaukaki fa hazihi mahabbatullah wannan ita ce soyayya ta Allah madaukaki wanda yake kamata a ce kowane musulmi ya simfanta da ita amma idan ya kasance ba ka san mutum sai saboda yana ƙungiyarka ba ka ƙin mutum sai saboda baya ƙungiyarka shekul islam ya ce laisat mahabbatullah wannan ba soyayya ce ta Allah ba bal hazihi mahabbatul li hawan nafs wannan soyayya ce kawai ta son zuciya wa hazihi al mahabbatu hiya allati tuqi wa ashabaha fil kufri wal fusuqi wal isyan irin wannan soyayya wacce ake wa mutane ba a kan son Allah da son annabi Muhammad ba, wannan soyayyar ba a ƙare ta sai an kai ga kafirci da fasikanci da kuma saɓon Allah. Don haka duk inda aka gina soyayya akan wata ƙungiya, wannan soyayya ba a gina ta akan Allah ba duk inda aka so wani mutum ba don yana son Allah da annabinsa ba ka tabbata ƙarshen al'amarin nan ɗayan uku in ji shekul islam ko dai a kai ga kafirci ko fasikanci ko kuma saɓon Allah ibn rajab alhambali a cikin littafinsa jami'ul ulum a mujallar na uku shafi na 229 ya ce wa man kana hubbuhu wa bugduhu wa ata'uhu wa man'uhu li hawa nafsihi wanda ya kasance sonsa da kinsa bayarwansa in zai yi kyauta da hanawa yana yi ne kawai saboda son zuciya kana zalika naqsan fi imanihi alwajib wannan yana kasancewa na kasace cikin imaninsa wanda yake wajibi a kansa ya kula da shi zaka so mutum kawai kana son shi ne don soyayya ta zuciya ba don Allah ba za ka ƙi mutum kana ƙinsa ne kawai saboda ƙiyayya ta zuciyarka ba wai don ya ƙi Allah ba za ka yi kyauta ga mutum kana masa ne kawai saboda ra'ayinka na zuciyarka ba don Allah ba za ka hana mutum kana hana shi ne kawai saboda ƙin zuciyarka ba wai don ya ƙi Allah ba ibn rajab ya ce duk sa'ilin da wannan siffa ta samu gare ka to hakika kana samun naƙasa a cikin imaninka fa yajibu alaihi tauba wajibi ne ga wanda irin wannan siffa ta samu gare shi yayi tuba ga Allah min zalika war ruju'u ila ittiba'i ma ja'a bihi rasul ya koma ya bi abinda annabi Muhammad ya kawo min taqdimi mahabbati Allah annabi ya karantar da mu cewa mu gabatar da son Allah wa rasulihi da manzansa wa ma fihi ridallahi wa rasulihi ala hawan nafsi wa muradatiha kulliha mu fifita son Allah da son manzon Allah akan son komi Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi واتقوا الله إن الله سميع عليم Allah madaukake ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli ya ku waɗanda suka yi imani inda kana da imani Allah ya ce mana la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi kada ku sha gaban Allah da manzon Allah abinda duk zaka aikata kayi kokari kayi shi akan karantarwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jama'a mu gane sakaci game da al'amari na bin son zuciya yana kai mutum har ga gaban da Allah maɗaukaki yake ma zuciyarsa shamaki baki ɗayanta akwai hadisin huzaifatu bin yaman yana sahihu muslim hadisi na 231 ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul na ji manzon Allah yana cewa tu'rabul fitanu alal qulubi kal hasiri udan uda ana gindaya fitintunu ga zukatu na ɗan adam kamar yanda ake saƙan taburma yanda ake saƙan taburma a ɗauko tsinke-tsinke ana haɗawa har a haɗa taburman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ake gindaya fitintunu a kan zukata na ɗan adam a kowace rana kowace rana ka tashi sai Allah maɗaukaki ya kawo fitintunu cikin zuciyarka an gindaya a gani ko za ta karɓa daga safiya zuwa yamma kafin dai a ce wannan ranar ta wuce a kawo fitina ta sha'awa a gindaya ma zuciyarka shin zuciyar za ta karba ko kuwa a'a a kawo fitina ta mulki a gindaya ga zuciyarka shin zuciyarka za ta karbi wannan fitina a kawo fitina ta dukiya a kawo fitina ta shahara manzon Allah ya ce haka za a dinga tallata fitintinu ma zuciyarka ana nuna ma zuciyarka kowace fitina kowace rana aikin kenan sai ka bar duniya Allah maɗaukaki yana jarabta zuciyarka annabi ya ce fa'ayyu kalbin ushribaha to dukkan wata zuciya da ta buɗe kanta har ta yadda ta karɓi waɗannan fitintinun da aka kawo tallan fitinar sha'awa ga matan banza nan a gari hanyoyin zina ire-ire suna nan da dama ana tallata wannan fitina sai ya bude zuciyarsa ya karba da aka kawo tallan fitina ta dukiya nan ma sai ya buɗe zuciyarsa ya karɓa muna neman wanda zai kashewa ne amma ga kuɗi fitina ce an kawo fitina ta dukiya ya karɓa fitina ta sha'awa ya karɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk sa'ilin da zuciya ta karɓi wata fitina nukitat fihi nuktatun sauda sai a ɗiga mata wani ɗigo baƙi a cikin zuciya. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa ayyu kalbin an karaha duk zuciyar da ta ƙi wannan fitinar da aka tallata mata, da aka kawo tallan wannan fitina sai zuciyar ta ƙi. Annabi ya ce nukita fihi nuktatun bai sai a ɗiga masa wani farin ɗigo. hatta tasira ala kalbaini har dai a wayi gari zuciya biyu ne kadai daga farar zuciya ala abyaba mithli safa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ita wannan zuciya fara ce sai manzon Allah ya ce kaman dutse shi ne malamai suke cewa a'a abinda annabi yake nufi fara ce ga ƙarfi kaman dutse domin zuciyar da za a tallata mata zina yau ta ki karba gobe a yi ta ki karba jibi a yi ta ki karba mutumin nan har ya samu shekaru 63 a rayuwarsa wannan zuciya tashi ta kai dutse karfi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala abyaba mithli safa wannan zuciya fara ce tana kaman dutse saboda tsananin karfinta mutumin da aka tallata waɗannan fitintunu bai karɓa ba fala ta zurruhu fitnatun wannan mutumin wata fitina ba za ta cutar da shi ba ma damati samawatu wal ardu tsawon zaman sammai da ƙasa bi ma'ana tsawon rayuwarsa a duniya wal akharu ɗaya zuciyar annabi ya ce aswadu murbaban kalkuzi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta zamanto baki kirin kalkuzi mujahiya tana kamar guga da aka kife bakinta ashe idan mutum yana karɓan ficintunun nan ɗaya bayan ɗaya yana hallaka zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kai wata gaba da za a kife zuciyar kamar yadda ka san ka ɗaga guga ka juya bakinta ƙasa annabi ya ce la ya arifi ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ushriba min hawahu duk sa'ilin da wani abu mara kyau ya iso masa sai ya karba babu ruwansa da abu mai kyau da zarar an kai ga wannan gaba to wannan zuciya an kife ta kenan babu rahamar Allah da za ta sake shiga Allah shi kare mu al-imam an-nawawi a cikin sharhin wannan hadisin a mujalladi na farko shafin 441 yace ma'anar hadis ma'anan wannan hadisin innar rajula idza tabi'a hawahu idan mutum yana bin son zuciyarsa wartakaban ma'asi ya zamanto ɗabi'arsa ita ce yawan aikata saɓon Allah da qalbuhu bi kulli ma'asiyatin ya ta'ataha zulmatun da qalbahu bi kulli ma'asiyatin ya ta'ataha zulmatun dukkan zalimcin da yake aikatawa dukkan zunubin da yake aikatawa ba banza bane kada kai tamanin sako da kake yi yana tafiya haka nan al-imam an-nawawi yace mutumin da yake sabon Allah duk sa'ilin da yake wannan zunubin Allah yana saka ɗigo a zuciyarsa wa idza sara lidhalika iftatana wa zala anhu nurul islam har ana tafi bai bari ba ya ci gaba da fasikanci a kwana a tashi sai Allah maɗaukaki ya kawar da hasken musulunci tare da shi sannan idan ya ƙi bari sai a juya zuciyarsa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta kalkuzu mujahiya yadda ka san an kife guga fai idan kabba idan aka juya zuciyar wannan fasikin in sabba ma fihi to sauran imanin da yake ciki ma sai ya zube walam yadkhulhu shay'un ba'da zalika babu kuma sauran alhairi da zai sake shigan zuciyarsa ashe riko da fasikanci bala'i ne yana kama da ayar Qur'ani da take cikin suratul Jafiya a fara'aita man ittakhadha ilahahu
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون Allah madaukaki ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ko kaga wanda ya dauki son zuciyarsa shine abin bautansa saboda shi babu abu mara kyau a gaban shi duk abin da zuciyarsa ta so zai aikata to mutumin da ko ya zama duk abin da zuciyarsa ta so shi zai aikata ya mai da zuciyarsa ita ce abin bautarsa wa aballahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya toshe jinsa da zuciyarsa waje ala ala basarihi gishawa an saka wata yana akan ganinsa faman yahdihi min ba'dillah wa zai shiryar da wannan mutumin bayan Allah Allah shi kare sannan mu sani duk mutumin da ya bi son zuciya saboda ya samu duniya bai samun duniyan kuma sai gwargwadon abin da Allah ya rubuta zai samu abin da Sheikhul Islam ya faɗa a cikin majmu'u fatawa mujallar na goma shafi na ɗari shida da hamsin da ɗaya ya ce manitta ba a hawa fi misili talabin ri'asa wanda yake bin son zuciyarsa kamar wajen neman shugabanci wal uluwi da ɗaukaka yana son shugabanci don haka ya tara 'yan daba zai biya su sumar duk abin da yake so wa ta'alluquhu bi suwaril jamila yana son rayuwa ta duniya don haka zai tara mata kyawawa daga sassan duniya duk inda yake so za a kawo mishi au jam'uhu lil mali ko ko a'a ya bi son zuciya ta wajen tara dukiya yana son dukiya kuma bai sanya wahala don haka sai ya zama dan fashi da makami ko ya zama barawo ko dan damfara Shekul Islam ya ce, Duk mutumin da ya bar sahu saboda neman duniya, ya ji fi afna izalika min alhumumi wal gumumi wal ahzani wal alam wa biqi sadri ma la yu'abbaru anhu zai samu tsananin kunci da takaici da bakin ciki da zafi wanda ba a iya misilta shi a rayuwarsa wa rubbama la yutawi'uhu qalbuhu ala tarkil hawa ta yiwu zuciyarsa bai yarda da shi ko da ya so ya bar abin daga baya bai iyawa wala ya hasulu lahu ma yasurruhu sannan ba zai taba samun abin da zai kwantar da hankalinsa ba wallahi magana shekul islam gaskiya ne mutum nawa ne ya yi ta'adi saboda kawai ya samu wani matsayi na siyasa aka wayi gari rayuwarsa ta shiga cikin wani hali na takaici shekul islam ya ce bal huwa fi khawfin wa huznin da'iman sannan ko ya samu wannan matsayi har abada bai samun natsuwa yana cikin bakin ciki da tsoro gidansa ya gagare shi zama makwabtansa yana ganin makiyansa ne ko sahu aka tsaya a sallah tunaninsa wanda yake gefe da shi din nan in yayi sujjada zai taka wuyan shi in kana taliban lima ya hawahu ba duniyar ya nema ba to gashi ya same ta sannan kuma babu natsuwa fa huwa qabla idrakihi hazinun shaykhul islam yace kafin ya samu matsayin ya wahala ya shiga takaici muta'allimun haisu lam yahsul sannan kuma baya ga ya nema ya samu mukamin amma ba natsuwa fa idza adrakahu kana khaifan in kuwa ya cimma burinsa to rayuwarsa tana cikin tsoro kullun min zawalihi wa firaqihi in dukiya ce yana tsoron za ta kare la haula wala quwwata illa billah anan duniya kenan wanda ya bi son zuciya saboda ya same ta bai samun natsuwa in ma ya same ta din sannan makomarsa wutan jahannama me Allah ya ce mata fa amma man taga فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى وندي كيتر دوكوكي يتسألكي كرنتر النبي محمد ya bar sunnar manzon Allah saboda ya samu duniya in ji Allah wa athara alhayatad duniya ya fifita samun rayuwar duniya zai saba doka ya aikata haram kawai don ya samu duniya fa innal jahima hiya al-ma'wa la hawla wala quwwata illa billah wuta ita ce makomarsa me yace a ƙarshe wa amma man khafa maqama rabbihi
ومن خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى Hmm.
فإن الجنة هي المأوى wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ke tsayu- tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa a ranar tashin kiyama duk abin da zaka yi tunaninka shine Allah zama da iyalinka tunaninka Allah a kasuwancinka tunaninka Allah makaranta ne tunaninka Allah neman mulki kake tunaninka Allah wani hannafsa anil hawa mutumin da ya ji tsoron tsayuwarsa a gaban Allah maɗaukaki ya hana ransa bin son zuciya fa innal jannata hiyal ma'awa wannan mutumin aljanna ita ce makomarsa اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال واجعل الجنة مأوانا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم Masha Allah, Allah ya saka wa malam da alheri. Cibiyar addinin Musulunci da Darul Islam, wani ke shago mai nan ba Aisha shida, Low Shopping Complex, daura da nan da ba na wunti, kasuwar wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria, ita ce shirya muku wannan MP3. Ga namban wayar mu, ga masu bukatar neman mu akan namban waya, kamar haka, sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar. Ga namban a cikin harshen Turanci, 080 60 30 22 75 wassalamu alaikum warahmatullahi